أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو barka da saduwa a wannan masallaci na instituti na mai kadi zar da ke nan yami ko mu ce instituti eem wanda afas mai kadi zar a satin da ya gabata cikin muqaddima ratun da muka yi muqaddima ta adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an da sheikh al-allamatu al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin muna safha ta 22 mun tsaya a safha ta 22 haka ne ko to mun kawo inda malam ya fara bayani wajen wa min amfilatihi ko qawluhu ta'ala nan za a tashi haka ne ah to kafin mu fara karatu ga dangadan akwai nukta guda biyu da nake son yi ishara zuwa gare su nukta na ta farko shine a satin da ya gabata mun kawo aya ta wajen wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina amma ka nuna cewa su dawakai ba wai don illa guda aka yi su ko ba haka ba don haka ba za a ce an haramtar da su ba sai an samu nassi wanda ya tabbatar da haka kuma shi jaki an samu nassi wanda ya tabbata ko shi kuma abin nan doki kuma an samu hadisi da ba da izinin a ci shi to abin da ke so in kara ya kawo walbighal da alfadari to shi ne hukuncinsa akwai hadithi na jabir bin abdullah wanda yana cikin sahih bukhari wanda yake cewa zabahna yawma khaybar mun yanka ranar khaybar an gane ko sun yanka wato alhamir sun yanka dabbobi fanahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil bighal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a ci albighal alfadarai an gane ko to kun ga su alfadarai kenan da hukuncin su albighal wal hamir ya hana a ci alfadari kuma hana a ci jaki na gida da daji walam yanhana anil khayl walam yanhana anil khayl bai hana mu ci naman doki ba kaga wannan sai zaman to shi albighal hukuncin su hukuncin mi hukuncin jaki alhamir da albighal amma shi doki an yi umarni gare shi abin da ya samu kawo saboda tantance wato shi albighal ban sani wancan sati ko mun faɗi hukuncin sa ko mun faɗa ba ko kuma mun sa shi tare da jaki ko kokakana almuhimmu dai ga nassi hadisi ne wanda ke ingantacce yana cikin sahihul bukhari mai so yana iya komawa cikin sahihul bukhari daga wannan hadisi albighal ko ba haka ba albaghla albighal jam'i ko nukta ta biyu wadda ya kamata in yi bayanin ta shine cewa da mun ka zo muna bayani wajen inda malam ya kawo bayanin ka at-ta'lim abu yana iya zuwa kuma sai a samu illa daban-daban ko ba haka ba malam ya kawo misali na taurari wala qad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha an halice su idan su zamanto kawa da kuma ayata abin nan suratul nahli wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujum litahtadu biha fi dhulmatil barri wal bahr kidan don su zamanto alama ta shirya ko sannan kuma da hifz da kariya don kariya an gane ko inna zayyana sama a duniya bi zinatin alkawakib wa hifdhan min kulli shaytanin marid ay min ajli alhifz ko ba haka ba to akwai wata nukta mai muhimmanci wadda na manta in fade ta ban fada ba shine cewa waɗannan sifofin sai malamai suka waɗansu malamai suka ce a ɗauko su a yi kiyasin su a ƙasa ba suna can sama ba ko ba haka ba taurari ba a sama suke ba suka ce to a ɗauko waɗannan sifofin a yi kiyasin su a ƙasa sai a ɗora su ga malamai malamai in su alkawakibu zinatun ne fi sama'i ko zinatun sama'i na to su al'ulama su ne zinatul ard idan su annujumu li tahta dubiha ne fi zulmatil barri wal bahr ko ba ka nan bane to su kuma malamai li tahta dubiha fi zulmatil shirki wal ma'asi da su za a gane wal bid'a ai al bid'a min al ma'asi an gane ko sannan kuma waje allaha rujuman lishiyaɗi ne ba suna harbin shaɗannu ba su ma malamai rujuman lishiyaɗi ne amma malamai na allaha masu aiki da ilimin su kuma waɗanda sun yi karatu ba wai sunan malamtar kawai suke hausa ba to ban sani ba ko kun yarda wanga kiyasin da malamai suke wannan shi ne wallahu ta'ala alam amin amin to sai mu tashi yanzu cikin karatu wa min amfilatihi kenan yana daga cikin misali an gane ko eh wa min amfilatihi qawluhu ta'ala yana daga cikin misalin shi eh an faɗa kuma sai a maida ka Allah ya faɗi wani abu sai ce ka koma can inda na faɗi wannan abu sai ka koma zuwa gare shi ko ba haka ba akan wannan nukta muje ko sai malam ya kawo misalin shi fa'ida ta tsahar na fa'atuhunna min haithu a marakumullah ku zoma matan ku ta inda Allah ya umarci ku kenan ya faɗi ya yi umarni ko ba haka da bane to don haka a ina ne an kai umarni malam ya ce fa'inna mahallar itiyan wuri wanda ake zuwa al-mu'abbara anhu wanda an kai ta abidi aka faɗe shi bi lafzati haithu da an ka kawo haithu al-muhalu alaiha ko almuhali alal amri bihi wanda an ka mai da umarni zuwa ga shi wannan lafazin kuna ko shi wannan umarnin kuna anan malai ce ushira ilaihi fi mawdi aini an yi ishara zuwa gare shi ta wurare guda biyu tunda an ce min haythu amarakumullah ta inda Allah ya umurce ku to ina ne Allah ya umurce ku ana neman a san ina ne umarnin yake ba sani ko mun fahimta ba to sai malam ya kawo bayani ya ce ahaduhuma wuri na farko ƙauruhu ta'ala inda Allah ce nisa'ukum harfun lakum matan ku gonaki na gare ku ai kamar gonaki ne an gane ko domin ya kawo su nisa'ukum mahrusatun lakum wurin da al-mahrus qur'ani bai taba amfani da kalma ta al-mahrus ba sai shi aiki da al-harf saboda ta fi sauki wato wani lokacin qur'ani sai shi kalli kalmar da ta fi sauki sai shi amfani da ita duk da yake ga wanda ya kamata a kawo amma saboda wato al-hikma al-lafziyya at-takhrif sai kawo harf duk cikin ƙur'ani bai cewa maharuf zuyina linnasi hubbu shahawati min nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min al dhahabi wal fiddati wal an'ami wal khayl al musawwati wal an'ami wal harf bai ce wal mahrusat ba alhaliku al mahrusat ne wa qalu hadhihi an'amun wa harfun hijrun wa qalu hadhihi an'amun wa mahrusat ismu al maf'ul ya dan yalawi harf ya fi shi sauki sai amfani da ita na fata an fahimci to nan ma sai ce ne sa'ukum harfun lakum bar muka ce wuri ne na noma mahruf kama abin noma ne ko wurin da ake noma mahraf sai amfani da masdarkin ko sunan saboda yafi sauki to wurin noma ne lakum gare ku fatu harfakum ku zoma gonakin ku annashi'tum inda kuka so an gane ko waɗansu malamai suka ce to in kaga an sifanta mace da wani abu to kuma ka gani irin yadda qur'ani ya sifanta waɗansu sifofi أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن كو سترة نيغا ماتا ماتا سترة نيغا ليو to sutura hissiya da ma'anawiya mace idan ta gare ce za ta kare ka daga zina za ta kare maka gidanka za ta zan sutura gare ka daga zargi kai ma za ka zan sutura gare ta ba za a zarge ta ba kuma za a bata kima kuma za ta rufa maka asiri ko taimaka ma juna to in dai auren ya zama to abin da ake bukata kai kamata ku zama to sutura ga juna amma in ku auren ba na addini bane to sai zama to kowa sai ya tura mu da asiri kaga sai ce kunna libas libas annashi itum tar inda kaso malam yace li anna qawluhu domin fadar Allah subhanahu wataala fa'tu ku zo musu su matan kenan amrun minhu ta'ala bil itiyani umurni na ku zo mu mata wa qawluhu harfun ko harfakum yu'ayyinu mahallal itiyani yana nuna wurin da ya kamata a zo wa annahu fi mahalli harfil aulad wurin da ake noman ‘ya'ya ma'ana a same su kenan a neme su a same su wa huwa alqubul shine wato gaban mace duna duburi ba ta baya ba fattabaha sai ya bayyana anna mahallal itiyan wurin da ake zo mace al-ma'muri bihi ko mahallal itiyan al-ma'mura bihi kenan wanda an kai umarni da shi almuhala alaihi wanda Allah ya mayar da kai zuwa ga wani ya ce ka koma can shine almuhala alaihi huwa mahallu bazril aulad wurin da ake wato shibka yaya domin albazr daga albuzur ne jam'i ne na bazra shine wurin da ake shuka a samu ko ba haka nan bane wa ma'lumun annahu alqubul kowa ya san kuma inda ake yin shuka a samu yaya shine wami shine gaban mace وسترى إن شاء الله تحقيق تحريم الإتيان في الدبل ما ليتر إن شاء الله ذاك غني تبتتر مغانا يد دا أتبتت دا حرمتين الإتيان تحريم الإتيان في الدبل دوما متتر في سورة البقرة أتكن سورة البقرة kaga daga nan sai ka kare waɗanda suke kawo wata shubha su ce a ai hadisan da sun ka ce mal'unun ma ata zawjuhu min ad-duburi wanda bai zo mata sai ta dubura hadisai ne don ifai kaza kaza kaza kaza gashi Allah ya ce ku zo ma matan ku inda nan Qur'ani ne inda ake samun yaya sai a ce wai an ce fatu harfa kuma annashitum wai ta duk inda kuka ga dama kaga jahilci na doma annashitum kalima ta anna tana da ma'anoni daban-daban tana zakuwa kaifa ko ba haka nan bane ta yaya ina fata an fahimci sannan anna wani lokacin ana iya tambaya wato ta kaifiya ko ko ta lokaci to amma sai ka dauke guda wanda kake so sai ka ce annashi itum duk inda kun kaso amma bayan Allah ce fatuhunna min haythu amarakum Allah to shi Allah bai umarni a zo musu ta dubura ba na fata an fahimta sai dai mutum ya zo matar shi ta gaba na fata an fahimci ni amma ina mai son shi kawo shubha musamman yanzu zamanin yan luwadi da yan lesbian sha'anin sai a hankali sai dai mutum ya zo matar shi ta gaba amma shi yana bayanta amma ba ya zo mata ba ta bayanta wannan bai halatta ba mun fi wannan ko kawo to kaga da ma'ana zancen mata ne don haka wanda ya zo makato shi ba amma ce fa tuhun da ba babu inda an kace a zo makato eh shi kato eh Allah ya kyauta wannan sallah tana da suna yi a duniya yanzu 'yan luwaɗi suna son sai su samu ƙarfi da kun ga tuta mai baki da ja da kaloli daban-daban ta 'yan luwaɗi na duniya ce ku yi hatta za ku ga ana yin watsa wannan duk matasan da kun ga suna sa wannan tutar to ku yi hattara da su ƙungiya ce ta 'yan luwaɗi ta duniya dama kuma 'yan luwaɗi ai akwai su a afirka ana yin luwaɗi saboda neman arziki mutum ya rinka luwaɗi da matarsa don ka a sani ko ya rinka luwaɗi da waɗansu mutane don ya yi kuɗi ko ya arziki ko kuma mutum ya yi kaduwaɗi saboda yana da mummunar shawa ya rikici to sannan waɗanda ake yi da su galibi su ma sai su ɗauki wannan cutar dole sai su yi sai an yi musu sai su yi to sannan kuma akwai neman kuɗi da matasa suke son su yi kuɗi da gaugawa wanda kaga yana daga cikin abubuwan da ke ba da kuɗi yanzu da gaugawa ga matashi kayan ya halaka to da an rarrake shi zaman to dubura ta saki jijiyoyi ba su yi ba ya halaka ba eh magana ta kari ne sai fasi na kashi bai da wani abin nan an gane ko to kuma wannan zamanin turawa da suka ga yan daudu dama suna wannan mu'amala sai duk gari in suka zo sai su tambayi inda yan daudu suke sai a zabi shugaba a bashi shine shugaban yan luwadi an huta ai dama akwai su din amma yanzu ana so abin ya samu doka ne a shar'ance kuma ana buƙatar gwamnatocin mu su ba da wannan ta fuskar demokradiyya da kuma wato assembly a zuba musu kuɗi su zaɓe wannan abin da saboda a tabbatar da shi a dokaci za su gane kudinsu ƙasashen musulmi da an cimma ɗan luwaɗi ba a ba la yana gane kudin shi don ƙasashen musulmi ba irin ƙasashen turawa ba Allah ya kyauta sanihi ma wuri na biyu inda Allah ya nuna abin da ake nufi da fa'atuhunna min haythu amarakumullah ko ba karan bane shine wurin da Allah ya ce qauluhu ta'ala inda Allah ya ce fal'ana a yanzu bashiruhunna ku zo matanku ba shi ruhun daga albishira ne fata to ba shi ruhun na fata ku ta gogi fata su fa'ala wabtagu ma kataba Allahu lakum ku nemi abin da Allah subhanahu ta'ala ya halatta muku mun fahimci wannan to ai hattara nan wabtagu ku nemi ma kataba Allahu lakum abinda Allah ya rubuta muku abinda Allah ya umurce ku misali to menene shi kaga nan sai aka boye abin to sai ka iske wajen tafsiri za a samu sabani wajen malamai na an boye shi domin inda an ce wabtahu ma kataba Allah lakum a ce ba aljima'a ma kataba Allah lakum an kace abinda Allah subhanahu wataala rubuta muku to menene shi shi yasa za ku gani in ku gani ba cikin tafsirai za ku ga maganganu daban-daban wasu sun ce wabtahu ma kataba Allah lakum ku nemi alwalad da shine ma kataba Allah lakum ma'ana ku nan ku yi su sadu da matan ku yana yiwa ku samu da wanda Allah rubuta muku waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a wabtahu ma kataba Allah lakum abinda ake nuhi lailatul qadri daren lailatul qadr domin ana zancen azumi na Allah ya rubuta muku ita ya ba ku ita inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر كما منذ صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر كاغا أبوني وانا أنجي أني بيشي الله سبحانه وتعالى ربوتا منشي mun ji wannan ko wannan ɗaya daga cikin maganganun da malamai suka yi to waɗansu daga cikin malamai sun ce a wabtahu ma kataba Allahu lakum ku nemi abinda Allah ya halatta muku ai ma ahallahu lakum abinda Allah ya halatta muku na mata bayan ya haramta muku saduwa da matan ku cikin azumi idan kuka yi bacci da daddare shikenan ba a samun dama to daga baya sai Allah ya halatta musu kenan ma wato wabtahu ma kataba Allahu lakum ku nemi abinda Allah rubuta muku can da ya hana ku yanzu kuma ya halatta muku shi don ya ce uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum wadansu daga cikin malamai su rubuta a'a abinda ake nufi ibtagu ma kataballahu lakum shine alqur'ani ai ibtagul qur'ana fama abaha lakum kenan duk abinda alqur'ani ya halatta muku sai ku halatta shi wama amarakum bihi duk abinda umurce ku alqur'ani ya umurce ku da shi fa huwal mubtagha shine abin nema to ai dama yana daga cikin abinda alqur'ani mun umurni shine muna daman mu yi musadu da matan uhilla lakum lailatus siyami arrafathu ila nisaikum wadansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a wato wabtagu ma kataballahu lakum shine ibtagu al ahwal ku nemi halaye waɗanda an ka halatta muku ku sadu da mace kakka sadu da ita cikin haila ko jinin biki amma duk halin da ba ta dubura ba kana da halin da ka saduwa da matarka ko da tsaye ko da kwance wal auqata da lokuta waɗanda an ka halatta maka allati ubihat wato lakum al mubashara fihinna an gane ko li'anna al-mubashara tamtani'u fil hayd wan nifasi wal iddati war ridda domin an hana mutum sallama ta shiga shirin cikin haila ko jinin biki ko lokacin da take idda ko lokacin da aka yi ridda ina fata an fice waɗansu daga cikin malamai suka ce a wabta kuma kataba Allahu lakum ay az-zawja aw al-mamluka ku nemi abinda Allah ya wajabta muku domin mi domin waɗanda an ka ce ku nema mata shine matarka ta aure ko ko baiwarka wanda take koyan ga ko ko kwara da ake cewa kwara ko ba karan bane to su waɗannan ai Allah ya halatta su ya haramta matan da ya haramta a cikin suratul nisa sai ce to wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum kuma yace fa man ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul aadu kaga maganganu ne na malamai amma idan muka duba duk waɗannan maganganu babu maganar tattuko ne wata in an maida ta qur'ani ai qur'ani shi yayi umurni in an maida lokutan ai qur'ani shi amfani da lokutan da halayen da za a amfani da su in an ce da to ai da dama yana daga cikin lokacin da an kai saduwa lokacin ne za a samu shi ina fata kuna fita ta in an ce alkur'ani sai alkur'ani shi ya zo da waɗannan in an ce mace ko baiwa a ai alkur'anin ya zo da zancen mace ko baiwa maganganu suna tare da juna amma wajen tarjihi sai malamai su zaɓi ɗaya daga ciki domin in an ka faɗi maganganu idan sun ci karo da juna to dole sai an rinjar da wata magana akan wata amma idan ya zama to ba su karo da juna ba mutadakhila ne sai a zaɓi wanda ya fi fitowa a fili amma ba a cewa wancan babu shi don saboda tare suke ba a samun saduwar ba a samu matar ba ko baiwa ba ba a samu lokacin da ya dace ba ba a samu wurin da ya dace ba ba a samu hay'ar da ta dace ba sannan kuma in an kai saduwar ne ake samun da kuma qur'ani shi na zo da wannan umurnin kenan kaga maganganun duk ba sa cin karo da juna amma sai a zaɓi menene aula sai malamai suka ce tunan al'aula wanda ya kamata a zaɓa a sa gaba shine zancen jima'i ku sadu da matanku mi addalili suka ce saboda al'aqrab dan ya ce fal'ana bashiruhunna a yanzu ku yi mi ku sadu da matanku wabta guma ka taba Allah lakum to shine an mafi kusa ku nemi abin da Allah subhanahu wataala ya rubuta muku nada in Allah ya kaddara muku shi don an ce Allah ya wajabta muku ba dole bane in ka sadu da matanka zaka samu mi zaka samu da amma in Allah ya kaddara mun fahimci wannan mai son irin wannan tafsirai kadiba cikin tafsir da ibnu jarir at-tabari saboda galibi shi ke kawo maganganu daban-daban yace ikhtalafa ahlut ta'wil ko ikhtalafa ahlul lugha ikhtalafa in kana son ka ji maganganun malamai amma ba ko ina bai ke kawo wannan mun fahimci nan ko za ka samu matsala fiye da 700 da wani abu sannan kuma ka diba cikin addurrul masun da kuma alqira'atu wa asaruha fi tafsir wal ahkam ya kawo karkashin wannan aya wadannan maganganu ba wai maganganu wanda sabi ne aka kawo su ba binciken ka ne wani lokaci ya tsaya ma ga magana guda shi yasa kullum bisa gare ta na ka kalilu da duk an ka dauko littafin sai ka ji magana sun hi bakwai a wuri daya kai kuma kana ganin wannan magana babu wata in ba ita ba ɗalibai ilimi ai hatta mun fahimci wannan da ke ko malam ya ce to faƙauruhu ta'ala faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ba shi ruhunna ai jami'uhunna ku saru da matanku wal murad ma kataba Allah lakum abinda anka wajabta muku aka rubuta muku al walada ala tahqiqi malam ya zabi cewa da ake nufi wa huwa qaulul jamhur shine magana ta jamhur kaga ya nuna maka cewa ba wai magana ce guda akwai ba akwai magana ta jamhur wa alaihi akan wannan da aka zabi wannan ma'ana da ta cewa da fal ma'ana jami'uhunna ku jima'i da su wa bitagu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah ya wajabta muku ai ko ba haka ba wal takun tilkal mujama'atu fi mahalli ibtigha'il waladi to jima'in da za ku yi ya zama to wurin da ake neman ɗani wa ma'lumun mala yace abu ne sananne annahul qubulu shine ta gaban mace duna ghairihi ba wani wuri ba mala yace kai wasa tara idahu zaka ga bayani wato ƙarin bayani kenan yadda za a fayyace bayani insha Allah ta'ala in Allah ya so fi mahallihi a wurin sa kenan a can cikin suratul baqara to ai ko wanga an ka ayya isa ina ko kafin a wajen ƙarin bayani mai son ƙarin bayani sai hije shi ƙara bayani ka ɗauki littafan tafsiri daban-daban daban-daban daban za a gani ka ɗauki tafsirai musamman ayatul ahkam na malamai daban-daban ka ɗauki aljami'ul ahkam na imamul qurtubi ka zo ƙarƙashin wannan aya sai ka ga hukumce hukumce na fikihu waɗanda a ƙarƙashin wannan wuri mun fahimci wannan da ke ko to malam yace to wa min anwa'il bayan yana daga cikin nau'i na bayani al-mazkurati fihi wanda an ka ambata cikin wannan littafi an yadhkura shay'an Allah ya ambaci wani abu lahu awsafun yana da sifofi mazkuratun wadanda an ambace su fi mawadhi'in ukhar a wadansu wurare daban-daban malam yace to fa inna mu nubayyinu wannan inna nan uslubi ne na tawadhu mu za mu faɗa ba dai yana girmama kansa ba an gane ko kusan akwai matsala ta shin wai cikin bincike na ilmi lokacin da kake rubuta bahasi na majistar ko doktora ko na takharruj shin ko littafi ma in za ka rubuta littafi shin ana za ka ce ko nahnu za ka ce ana ne ko za ka ce nahnu saɓani ne na malamai waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa ko tsari na bincike alƙawa'idul bahatul ilmi an gane ko qawaidul bahth ilmi zaka ce ana ni saboda maganar da zaka faɗa kai za a yi mahukunci akan ta mun fahimta baka cewa na hannu tunda da kai da wani kun kai da wannan waɗansu malamai suka ce a'a na hannu za ka rubuta saboda ko da ka yi karatu akwai littafin da aka rubuta kafin ka zo duniya da su ne ka yi karatu haka kai wannan mataki sai ka ce na hannu da kai da waɗanda adda irin wannan ra'ayi wasu ka ce an ka ce na hannu akwai girman kai ciki wasu ka ce in ka ce ana akwai jiji da kai ciki don shaidan ana ya ce ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ba ba haka ba shi yasa hatta cikin adabul muqarrab adab na duniya suna da wannan mazhaba shin za a ce ana ko nahnu shi yasa akwai mazhaba al'ana fil adab an nahnu al'ana kamar wanda ke cewa in za ka magana ka ce ana ni wasu ka ce aka ce al nahnu mu haka akwai matsala ko ba haka ba amma malamai ko in ce a tsari wanda aka zaɓa shine inda abu ka zaɓi wani ra'ayi an gane ko to lokacin da za ka ce kai ga wanda ka zaɓa sai ka ce ana in ka ƙaro da ɗan sai ka ce to nahanu mun shiga tare idan kuma ra'ayi ne na jama'a sai ka ce nahanu saboda kamar ko rubutu na ilimi na adab misali literature ko literature an gane ko lokacin da mai rubutu yake rubutu shi yana magana ne akan karan kansa abinda yake tunani ko ko yana magana ne akan al'ummar da yake a cikinta in kana magana ne da sunan al'umma to don mi zaka cewa kai in kuma kana magana ne da sunan ka to don mi zaka cewa mu mas'ala ce mai hatsari da haka dole sai an tashi bincike ko ta ku zauna ku ta abin nan amma su musamman turawan faransa sun zaɓi al'ana kawai ka ce kai don in za a hukunci kai za a yi wani hukunci ina fata an fahimci amma mafi yawanci waɗansu daga cin udaba su sun fi ɗauka an nahar ka ce mu saboda kai kana rayuwa ne cikin al'umma wannan mun kawo muku shiri saboda wata rana kuna aikaro irin waɗannan abubuwa mun fahimci wannan ko to kenan malam da yace nan dai fa inna munu bayyinu za mu bayyana ba girman kai bane tawadu ne dan muna kyautu za mu malam da to bai da girman kai ko ba haka ba ina fata an fahimta wallahu a'lam fa inna nubayyinu awsafahu za mu bayyana sifofin wannan abin da Allah ya ambata almazkurata wadanda an ka ambata fi tilkal mawadi' a cikin wadansu wurare ka qaulihi ta'ala kama inda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa nudkhiluhum dhillan dhalila za mu shigar da su yan aljanna ko ba haka ba dhillan inwa dhalilan wadda take mai cikakken inwa an gane ko inwa wadda adda sunan inwa dhalil wato wadda kana iya cewa tana dauke da sanyi ko inwa ce wadda take lafiyayya ta'kidi na hantu ko ba karan bane to yanzu da an ce an shigar da su inuwa malam yace to fa inna mu nubayyinu sifati dhilli ahli aljanna za mu bayyana sifata inuwar yan aljanna an gane ko almazkurati an gane ko nubayyinu sifati dhilli ahli aljannati المذكور نبين صفات أهل الجنة المذكورة في غير هذا الموضع wanda za a ambata ba cikin wannan wurin ba ka kaulihi kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ce ukuluha da'imun wa dhilluha ko ba haka nan bane masalul jannati allati wa'ida almuttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun wa dhilluha ai an shahi khabar wa dhilluha da'imun na fata an fahimce an shafe shi to dhilluha ashe daga cikin sifofin inuwar aljanna da'imun inuwa ce wadda ba ta gushewa sabanin ta duniya ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا تدوني جنيوة تكي أما تأذن باتا جنيوة دائم صفة يود ذاك قدرتا دون يأتي أكلها دائم تو ظلها وظلها دائم سيك قدر صفة تنانا إتما ترديتا mun ji ko kenan daga cikin sifofin inuwar aljanna da'imun abu ce wadda addawami ta dawwama madawwamiya dawwaman ma ra'ad ayat 35 sannan kuma wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wataala wa dhillin a cikin suratul waqi'a suna da inwa mamdud wanda take mai fadi asalin madda ko an ja abu asalin madda ko an shimfida abu Allahu alladhi khalaqa as-samawati bighairi amadin tarawnaha alif lam mim ra tilka ayatul kitab walladhi unzila ilayka min rabbikal haqq walakinna akthara an-nasi la yu'minun Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamar kullun yajri li ajalin musamma yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun wa huwa alladhi madda al-arda shimfidawa kenan tana ɗaukar shimfiɗawa madda ya dahu ya miƙa hannunsa ina fata an fahimci ni kenan madda zai tana nufin abin nan to nan mamdudu wanda yake mai faɗi an ja shi ya game komai da komai ba irin inuwar duniya ba wata inuwa ta duniya in kaga mutum ya shiga to ya matsuna saboda can zahi can zahi can zahi sai kaga wani inci ta mai mai dan dama dama sai dan labi ko ba haka nan bane rabi inuwa rabi rana kaman manomi in ya ci wuya sai ya samu dan kalbu sai shi labe dan duka can in ya ji muci muci sai shi tuma a to ai da zahin dahi da zahin rana ba dai suke ba mara ko ba haka ba wani hawi zalika da wani wannan an gane ko to da wani wannan to ana akwai wata matsala mai hatsari ana akwai wata matsala mai hatsari an ce aljanna akwai mi akwai inuwa to ranar tashin alkiyama da tsayama za ta tsayu abubuwan da muke auna inuwa da su babu su rana da mi da wata fa'iza bari kalbasar wa kasafal kamar wa jumi'a shamsu wal kamar to yanzu an ɗauko rana da wata an game su waɗansu malamai su ce za a jefa su da cikin wuta to yanzu babu rana babu wata babu komi to kuma sai an ka samu inuwa to a ina ne za a samu wannan inuwa ka gani to ba a kiyasin duniya da lahira ai aljanna tana da haske ko ba haka nan bane Allah da yasa aka samu inuwa cikin hasken rana zai iya samar da wata inuwa da wani haske wanda ba na rana ba sannan tunda a cikin aljanna akwai haske babu duhu to ana iya samun inuwa domin wannan hasken akwai itace ta jirimin tahti hal anhar ai tahta ashjariha wa qusuriha to tunda akwai itace cikin aljanna tunda nasoshi nasoshi sun tabbata cewa akwai itace a cikin aljanna ko ba haka nan bane ha to tun da akwai su to samun inuwa inda akwai icce kuma akwai haske ai ba wani abin mamaki ba tun da ko da daddare yanzu wannan wuta ta amful da muke da ita ko ba haka nan bane in kai tsaye ana ganin inuwa ka wani lokaci ko ko mu ce kurwa wani ya gane kurwa to shikenan babu wani matsala dai kenan abu na biyu wanga iskali mun kare da shi ai ko to sai wani kuma a cikin aljanna Allah ce la yarawna fiha shamsan wala zama harida kenan babu wacce rana balle kace wacce rana za doka akai shi yasa dole akwai wani haske ne wanda Allah zai kai tun cikin aljanna akwai haske har suna cewa rabbana atmim lana nurana waghfir lana mun ji wannan da kyau to wani iskali na biyu ita ko wutar jahannama sai an kace kuma ita ma tana da mi tana da tata inuwa to cikin wutar jahannama kuma duhu an kace akwai tawo nan na iskali yake babu haske don wutar tukun-tukun take kuma an shiga ga hayaki ya turnuke sannan kuma an ce akwai inuwa a cikinta don ya ce in taliku ila ma kuntum bihi tukadhibun in taliku ila zillin zillin inuwa to ya ba sani ba ba a kiyasin ba a kiyasin duniya da lahira ko da akwai wato duhu a cikin wutar jahannama akwai wuraren da Allah subhanahu wataala zai iya bari a samu inuwa kamar yadda duniya in rana ta fito ko ba haka nan bane ai ba ko ina ne ake samun mi ba ake samun inuwa ne wani wuri akwai wani wuri babu to hakan ga ita cikin wutar sai Allah ya sanya wasu wurare ana iya samun mi ana iya samun inuwa din inda Allah subhanahu wataala ya ga dama dan haka sai a shirya wajen bada amsa ai hattara shi yasa Allah ce la zalilin wala yughni min al-lahab amma ba irin na aljanna bane la zalilin wato bai da sanyi wala yughni min al-lahab kuma baya maganin mi baya maganin wato zafi na fata an fahimta Allah ya kyauta ciao da wani lokacin karanta nafsi da wucewa ba tare da hankalta ma abin da yake biyowa baya ba shine yake kamo cikin wannan matsala kullun kai to kace aljanna akwai inuwa ka wuce to cikin an ce akwai inuwa kuma an ce la yarawna fiha shamsan to ina na inuwa ta fito kaga abu ne wanda ana buƙatar sai an tsaya an hankalta ma nasoshi malam yace wa nahwi zalika da abin da ya kama da haka wa minha yana daga cikin wannan ka'ida kin aidan kuma an yuzka an yuzkara wasfu shay a ambaci sifar wani abu ko ba haka ba a ambaci sifar wani abu wasu shai'i sun ma yuzkaru na ƙidu zalika sai a ambaci kuma kishiyarsa lididdi zalika shai kishiyar wancan abin da an ka ambata ka ƙaunihi kamar da Allah faɗa fi zilli ahalin na a cikin wato abin nan sifar inuwa ‘yan wuta in taliku ila makuntun bihi tukadibun intaliqu ila dhillin bi thalathi shu'ab la dhalilin wala yughni min al-lahab kaga kenan abinda malai yake son ya ce maka an fadi inwa yan aljanna to yanzu in kana son kai tafsirul qur'ani bil qur'ani menene sifofin da anka ambata cikin alqur'ani na sifar inwa yan aljanna kana kare wannan in kana son ka kara tafsirul qur'ani bil qur'ani sai ka dibi kishiyar wuta ita ce aljanna to menene shin cikin sai ka tambayi kanka a cikin wutar jahannama akwai inuwa ko babu to in akwai menene sifofin wannan inuwa din kaga tafsirul qur'ani bil qur'ani kuma bayan ka duba mai wannan sai ka dibi kishiyar sa ban sani ko mun fahimta ba eh kun gane ko ku gane ba qur'ani yana tafiya da kishiyar abu ya kawo abu ya kawo kishiyar sa ban sani ko kun fahimce ni ba in an ka kawo aljanna za a kami wuta to yanzu in an ka kawo an ka ce aljanna akwai abinci to me ya kamata menene kishiyar sa a kishiyar mine ne kishiyar aljanna to mine ne kishiyar abincin yan aljanna mine ne kishiyar aljanna to akwai abincin aljanna ko babu to kishiyar abincin yan aljanna abincin yan wuta kun fahimta tun da wancan abinci na wancan abinci na wancan abinci ne na ima wancan abinci ne na azaba to haka ne zaka samu kenan yanzu da ka samu abincin yan aljanna ka kawo ayoyi sai ka koma zuwa ga abincin yan wuta sai ka kawo ayoyi magana ta kai in yana da kishi kin kawai sai ka samu haka ne zaka tafsirul qur'ani bil qur'an ban sani ko mun fahimta ba mun fahimta eh kun gane ko ba ku gane ba cikin qur'ani zaka samu kaida ta 105 wannan fa kishiyoyi al-adad musamman za ka in ka diba cikin tafsir na ibn ashur ko kuma littafai da an kai almanahijul qur'aniyya da al'adatul qur'aniyya da alkulliyatul qur'aniyya kishiyar abu da qur'ani ya kara magana kan wani abu ko da an yi tsawo za a dawo kishiyar sa ku rike wannan ka'ida ce da zaka fitar da misali ya hi 500 tau wani ya ce 500 mallan ya yawa ko bai yawa ba tun farkon qur'ani haka na muhara da alhamdu alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم كاكا كاسا منا الصراط المستقيم كاسا مني صراط الذين أنعمت عليهم تو غير المغضوب عليهم ولا الضالين دنن كاسا مكيشي يا بيو domin 'yan aljanna su ne an'am Allahu alaihim 'yan wuta su ne al-maghdubi alaihim da ad sannan siratal mustaqim shine hanya ta musulunci sauran da dubba a kawo ba kishoyin musulunci ba hudan lil muttaqina alqur'ani hudan lil muttaqina ko to da ka samu sifofin su alladina yu'minu bil ghaibi da ka kai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna an shiga kishin su innal ladina kafaru sawa'un alaihim da minan nasi man yaqulu amanna billahi bil akhir wadannan kishoyi mu'minai ne shi munafiki kafiri ne a boye mu'mini ne a bayyane don haka kafiri ne wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara uiddat eh lil kafirin to kishe su wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar tahi da ka dauka al-ardu was sama sama da kasa kishiyoyin juna ne waccan na sama wannan na kasa haka ne zaka bin su mu'min ne da kafirai yan aljanna da yan wuta sifofin yan wutar yan sifofin yan aljanna masu hankali da mara hankali kaza da kaza kaza da haka ne misali sai ka bi shi fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila shine kishiya a'ta bari mu bari haka nan karatu bai yi sai ana da fahimta fa malam ya ce to ma'a zikiri a usafi zilli a aljannati kama addamna za mu ambaci kenan ambatun sifofin wato inuwa ta 'yan aljanna kamar da gabata wa min ahammi anwa'il bayan malam yana ce yana daga cikin mafi muhimmancin bayani al-mazkurati fihi wadanda an ka ambata cikin wannan littafi an yushira ta'ala Allah ya nuni fil ayati a cikin wata aya min ghairi tasrihin ba tare da ya fito ba yayi bayani karara ila burhanin zuwa ga wata hujja yakthuru listidlalu bihi ana yawan kafa hujja da wannan dalili fil qur'anil azim a cikin alqur'ani mai girma ala shay'in akan wani abu fa inna inji malam mu nubayyinu zalika za mu bayyana wannan sai ka iske qur'ani ba tare da Allah ya ce wannan dalili na kaza ba amma yana yawan kafa dalili da shi ba kowa ke gane dalili ne ake kafawa ba shi yasa wai karatun nasu bai isa sai kana bi sai kana tare da wato fahimta alqira'a alfahmu in yana yiwa alhifzu sannan kuma mi aljam'u الترتيب التصنيف المذاكرة المناقشة الاستدلال الجمع الترجيح ilimi haka ne ke tafiya ka karanta abu ba gane ba to da ka harrace shi ka harrace hauka amma muhim da alkur'ani don ko ba a fahimta ba ana harracewa ka wani hawaiwai wani ko ba haka ba da yawan mutane sun harrace abubuwa amma ba su fahimce su ba shi yasa yawan har da in ka ga ɗalibi na zure ma har da ba tare da fahimta ba to karshe na yin banda yanzu na yana haukacewa ko kuma ya zamanto mutum mai son tashar cikin addini saboda shi harrace da yake son yayi a in ka kawo nassi ba wai nan na matsala ta ƙari ba ka kawo aya ko ka kawo hadisi ka haddace shi sanadin wa matanan to amma abu na biyu shin ka fahimci hadisin ka fahimci ayar saboda haddacewa daban fahimta daban bayan ka fahimci hadisin shin salimun min al-mu'arad mas'alan nan babu mu'arid domin ka ce Allah ya ce wa qatilul mushrikina kafatan ayaki mushrikai gaba daya to yanzu za a yakan mushrikai babu kayan aiki Allah ya umarce ka da wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yaushe zaka yaki wanda yafi karfin kai halaka ka amma ka ai ba ce su yaki ba dan haka ba wai haka ne kawai aka daukar nasu ba ana son ai aiki da shi a gyara shi a ce ai aiki da shi mun fahimci wannan da kyau ko hau amin malan Allah ya ce wa misaluhu qawluhu ta'ala to misalin wannan fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas ya ku mutane u'budu rabbakum in kuma zaka hada sai ka ce ya ayyuhan nas u'budu rabbakum dan masu kanna sai ka ce ya ayyuhan nas i'budu rabbakum wannan hamzatul wasl ce hamzatul wasl a sunan shi na fata an mice ni hamzatu qat'i ita ce mai daukar fatha da kasra da damma amma wagga hamzatu waslin kenan ita in ta zo farkon magana ko farkon karatu sai a sayar da za a yi da ita in ta zo tsakiyar karatu sai in za a tsaya kan in an hada to ita ba ta tashi ina fata an fahimci ni ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum amma tana ɗaukar fatha a lokacin da ta zo bayan lamu al litarif allahu الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن duk ita ce hamzatu wasulunci duk in ta zo bayan lamun ta at-ta'rif a ta komawa amma in ta zo cikin karatu ita ce wato cikin sunaye da kuma cikin abin nan da cikin fi'illai to sai a koma ita yanzu ba a kallonta sai a kalli harafi na uku in an lissafa da ita in ba a kalli lissafa da sai a kalli harafi na biyu to in yana da fatha ko kasra sai a karanta ta da kasra istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum istaghfir za a karanta ta i saboda harafi na uku in an lissafa da ita fatha yake da ita ihdina siratal mustaqim ihdi an karanta ta i saboda harafi na uku yana da kasra in an lissafa da ita za a karanta ta da dhamma idan harafi na uku yana da dhamma an gane ko sai a in an lissafa da ita uqtulu yusufa ba a cewa iqtulu yusufa usluk yadaka fi jaybika hamza to wasu kin amma da yawa waɗansu ba su yi karatu ba in sun ka kama da ita kai abin kai ne sai dai Allah ya kyauta ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku mutane ku bauta ma ubangijin ku ko ba haka ba alladhi khalaqakum wanda shine ya halice ku walladhina min qablikum kuma ya halice wanda suka bace ku la'allakum tattaqun don ku samu takawa ashe da Allah ya umurce mu da mai ibada dan mi dan mu samu takawa ne in kana ibada ingantatta sai ka samu takawa alladhi ja'ala lakumul arda firashan wanda shine ya sanya muku kasa ta zamanto kamar shimfiɗa gare ku kenan shay'an mafrushan was samaa bina'an sama ta zamanto kamar rufi gare ku ko ba haka nan bane waja'alna samaa saqafan mahfuza in an kalli lafazinta tana iya zamantowa bi tana iya zamantowa wato mu'annas mace idan sama'un fatarat idan sama'un shaqqat ko ba haka nan bane amma in an kalli ma'anarta wani lokaci sai ta koma muzakkar domin sakafci shi yasa ce as-sama'u munfatirun bih bai ce as-sama'u munfatiratun ba kai mai jin larabci to nan ya an kasa an kaka a an kalta ma lafazinta ma'anarta tana iya ɗaukar ma'anar saƙaf nan sai ya cire ya kalli ma'anar saƙaf don ya ce waje alnas sama'a saƙafan mahfuza shi ko as-saƙafun muzakkar ne sai an ka ce as-sama'u munfatirun bih ina in ba haka ba sai ka ce cikin qur'ani akwai kuskure ai ta wasa da kai wani kasan bidi an shiga da bili kasuwa ana masa kuɗi ko ana wasa kura to me yasa aka ce mun fadirin ba ce mun fadiratun ba can kuma an ka ce wato idan sham wato idan sama'un fatarat wasa ba abina an saba ta zaman to kamar gini wa anzala minas sama'i ma'an Allah ya saukar da ruwa daga sama an gane ko fa akhraja bihi minas samarati sai Allah ya fitar bihi da wannan ruwa mina samarati nau'uka na 'ya'yan itace amma nan ya kawo su ba don ba su kaɗai ne yake fitarwa ba dukkan tsiro yana fita da shi amma saboda 'ya'yan itace abu ne mai albarka mai gina jikin ɗan adam abu ne wanda na alamun ni'ima to sai ce mina samarati bai ce min kullin nabati ba ina fata ku ce ha in an kai ruwa 'ya'yan itace ne suke fitowa a to me yasa ya ce mina samarati saboda su 'ya'yan itace a nuna muku ni'ima ce babba wato ku duba ku gani turawa da suka gane wannan sai suka kware mu ta ina suka kware mu ƴaƴan itace suna gina jikin ɗan adam amma sai su zo sai su sai namu su ɗauke shi sai su je can sai su ɗebe mai amfanin sauran kuma sai su markaɗa shi su sako abinda suka ga dama sai su maido muna sai muna sha muna cewa mun ci gaba ga na Allah wanda ba a haɗa shi da komai ba za ka yi amfani da shi ɗan Afirka da yanzu balarabi bai son ya sha mangoro wanda yake ni wanda yake ninanne bai son ya ci abin da shi ya noma irin ayaba ko mu ce banana da sauransu amma ya yadda baturi ya zo da jirgin ruwa ko da babban trailer ya siya ya dauka ta can ya markada ya markada in ya ɗebe mai kyau din sai ya dauko tukai ya hada ta da wani bala'i sai ya turu mai sai ya dauki kuɗi sai ya basu sai ce wanga na manyan mutane halaka ke kuma 'ya'yan itace su ne suka yi saura cikin abincin duniya wanda galibi ba a iya canza shi in dai za a ɗebo shi shi kaɗai ne ya saura yanzu domin yanzu kaga gujiya sai a samu ta taki na turawa kaza sai a samu shi taki hatta da wannan abin da muke ci yanzu su ayabar su wane da suna ta kokarin a samu su taki in ba ba a samu su taki ba sai su tarba shikenan yanzu ayaba ta kai ga tabbatar nuna ba sai a ce maka ga wani produit da kawa tsawo sai ta nuna ka ɗauko mangoro bai nuna ba Allah bai sa yin nuna ba kawai ka zo ka watsa wu sai ka kira wannan mangoro akwai daɗi amma icce ba sai an sami shi taki yake fitar da yaya ba to shi sai na Allah ya magana samarat ba wai don saboda wai su kaɗai suke fita ba in duk tsiro da ruwan mi da ruwan sama na yake fita tunda ko ya san kodin ko kace ta rijiya aka fito shi ko da wata na'ura ai daga sama ne wannan makina din bayan ya sauka sannan zaka fitar da shi ko ba haka nan bane to ruwan nan duk tsiro daga gare su yake fita don a nuna maka ba ce fa akhraja bihi min kulli zar'i ba saboda su ƴaƴan itacen a keɓance su don ka gane muhimmancin su mun gane wannan sai ce riskan ya ce mi lakum arziki ne lakum gare ku arziki ne ya ce mi lakum ko ka ce allamu lil ikhtisas rizqan arziki ne lakum don ku Allah ya yi shi ko da wata dabba ta ce to ba don ita an kai ba don ku an kai don ku yi ibada ko kuma rizqan lakum arziki ne gare ku ku Allahu lil milkiya Allah ya mallaka muku ina fata an fahimta wanda yake nuna cewa ashe mi ashe arziki daban kuɗi daban su kuɗi nau'i ne na wadata ko na arziki amma ba su ne arziki su kadai ba gidaje arziki ne motoci arziki ne ko ba karan bane ha ko ba arziki bane mata nagari menene arziki ne ƴaƴa nagari arziki ne kai hatta da mota kai yi sake ko jirgin sama an kai wani accident kai ta sai a cewa ne yayi arziki malam bahaushe akwai wayo don wallahi in baka yi wannan arziki ba sai dai lahira baka sake samun kuɗi fat arziki daban kuɗi daban kuɗi nau'i ne na arziki amma ba su ne arziki ba akwai mutumin da yau yana da dukiyar da ya mallaki kuɗin da sun kai miliyan dubu amma bai da kodala ko kuma yana da kuɗi ba su wuce miliyan biyar a hannunsa amma yana da dukiyar da ta kai ta biliyan ɗaya kenan kaga da wai kuɗi ne ɗaya arziki da shi za a ce miliyan biyar ne yake da su mun fahimta almuhimmu rizqan lakum arziki ne don ku wannan ya nuna cewa lakum din nan sai ka gane mafhumuhu ba arziki ne don Allah ba don Allah bai bukatar tuwo قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وده سكت يسوع المسيح الله ني والعياذ بالله ده مريم سي الله تي ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان كان يأكلان الطعام إن كو سنة أبنتي توبا الله سكتها domin wanda duk ya ci tuwo in an ka jima an ka dan dauki lokaci ina da a dush Allah subhanahu wataala ya duka ya kashi wal iyadu billah mun fahimta shi yasa lakum wannan arzikin ku ku za ku ci ku koshi Allah bai bukata tuwo inna Allah la ghaniyun anil alamin imam shafi'i yace wa laysa al-ghina an shay'i wa laysa al-ghina illa an shay'i la bihi wadata ta hakika ka wadatu daga barin abu ba ka wadatu da samun abu ba samun abu bai sa ka wadatu da shi amma wadatuwa daga abu ko ba ka da shi kana iya wadatuwa da shi akwai mutumin da bai da kuɗi amma ya wadatu da kuɗi amma akwai mutumin da na da kuɗi kuma yana da buƙatuwar kuɗi yau yanzu masu kuɗi sun yi hauka cewa da neman kuɗi a duniya sai kai sai da mutumin da dukiyar da yan abbashi da ita da shi da 'ya'yan shi za su ci ta har su mutu ba su ma sa abin da za su yi da ita ba to amma kuma kullum abin da suke so su ƙara kuɗi shi yasa duniya take cikin tashin hankali waɗanda suka fi kowa son tsara dukiya su ne masu kuɗi shi yasa ba a zaman lafiya yasa ake ta kokarin a kashe kidnapping na karuwa fashi na karuwa saboda masu kuɗin kullum su suke su ƙara dukiya talaka su ko son suka samu abincin da suka ci sai mutum guda ya mamaye dukiya saboda son shi kan hezan Allah shi ba kowa umurni yan jari hujja turawa America capitalism su ko yan rashi sun kace ishtirakiyya da haka sai mun yi hattara mun fahimci wannan da kyau ko to Allah ya kyauta malam yace faqad ashara ta'ala Allah ya yi umarni fi hadhihi al-ayatil karima a cikin wannan aya mai daraja ila salasati barahin zuwa ga dalilai guda uku barahin jam'i ne na burhan min barahin al-ba'th na daga dalilan tashin alkiyama an gane ko yakthuru al-istidlal yana yawan kafa hujja ala al-ba'th akan tashin kiyama kenan bi kulli wahidin minha da kowanne daga cikin su fil qur'ani a cikin al-qur'ani kaga da sai kai ta biyowa kai ta wucewa kai ta biyowa kai ta wucewa ba ka ganewa akwai wani dalili in babu malamai akwai abin da ba za ka fahimce shi ba sai in Allah ya taimake ka kasan ka'idodin ilimi da malamai su shimfiɗa kuma sai ka gane wani abu mu je ko to waɗansu dalilai guda uku kafin ba mu shiga waɗannan dalilai waɗannan ayoyin da suka zo baya يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون كما كان بني daga can zuwa nan waɗansu malamai su suka ce to nan adilla ce na tauhidi na la ilaha illallah kadiba cikin at-tafsirul kabir na imamu fakhruddin razi duk da yake yana fita wani lokaci ya shiga cikin ilmul kalam da mantiq da jadal da falsafa amma in ya shiga wannan wuri bar mai shi ko ba haka nan bane at-tafsirul kabir wasu ma an sa mai suna ana mai take da mafatihul gaibi to ya an ce mai mafatihul gaibi sai ya ce a wanga ai kahiri na to ai Allah ya san mafatihul gaibi a a ba gaibi na shari'a ake zance ba wanga gaibi na lugana ake zance abinda ya boyo ga kokarwar dan adam a bayyana mishi amma ba wancan gaibi na shari'a ba an gane ko ka ai sabrin kafirtar da mutum eh ko ba haka ba amma ba wannan nufin babu kafiri ba akwai kafiri sun da Allah ce akwai kafiri amma a bari har abin ya tabbata kafirci ne sai suka ce wagga daga ya ayyuhan nas zuwa falataj alulillahi an dadan wa antum ta'lamun kalim istidlal ne akan la ilaha illallah da tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma' was sifat sun shiga anan in ka zo zaka gane ka fi so nawa kana karanta wannan abu ba gane ba suka ce da Allah ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum yana nuna illallah ku bauta ma Allah shi kadai domin me yasa shi kadai allazi ubudu rabbakum allazi khalaqakum walladina min qablikum Allah shi halice ku shi halice wanda suke banin ku kenan shine ar-rabb wanda kuma ya halice ka an gane ko la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum al-ardha firashan adillatul khalqi sannan kuma adillatul inaya shi Allah inji malaman aqida Allah shi ya halice ku ya halice kasa ya baku ita saboda bi ku samu rayuwa idan Allah bai maka kasa ba bisa iska zaka yi bauta ma Allah a'a sai Allah ka ba duk abin da ya kamata ya maka abinci alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an kuma kawo ruwa fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ya fitar maka da ƴaƴan itace wanda zaka ci da sauran tsiro ka gani ko to adillatul inaya kenan dama adillatul khalq suna tani da adillatul inaya shi ya halicce ka shi yake baka komai kenan shi ka cancanta ka bauta masa shi kadai wannan to don haka nan illallahu kinan nan Allah shi kaɗai cancanta abota ma to fala ta ji alulillahi an dadan shi ko la ilaha kenan asalin maganar fala ta ji alulillahi an dadan la ilaha ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum illallahu dalilin na kalmar shahararki to wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu ba za ku iya kawo alqur'ani ba kenan ya nuna wayo turo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi don adilla ta bayyana qur'ani mu'jiza ne to muhammadur rasulullah domin in je qur'ani mu'jiza ne Allah ya turo shi ta tabbata manzon Allah to kaga nan kalmar shahada ta sai an kabura ita da wani usulubi ko ma cikin at-tahrir wa tanwir ko ma cikin at-tafsirul kabir zaka ga wannan bayani mun ji wanga to yanzu shi malam ba nan ya tahi ba shi ko malam yana so ya fitar da wani ne don kan in manta da wannan shi yasa ni fara kawo wanda yake ba a rubuce ki sai ni kawo shi wanga wanda a rubuce insha Allah in Allah ba mu iko yanzu muna karanta shi kawo amin amin malam yace al awwalu na farko yace khalqul khalaiqi awwalan halitta halittu daga farko فإنه من أعظم الأدلة ينا دقتك مفي جرما دليلي على القدرة على الخلق وان يكي نونا أكوي إيكم أساكي حلت أي حلتا مرة أخرى وللوكتكما أصل مرة wato yana iya ɗaukar zarfu zaman amma asalin shi daga marra ya murru ne ya shuɗe ga abu sai anka ce marratan kuma anka ce marratan ana nufin shuɗi ɗai in ji malaman zurfin ce shuɗi in an ka ce mirra mirra shine karfi zumirratin fastawa murra abu mai ɗwaci musallasul lugawi mukhtaliful ma'ana kaka ai ka zo kawai marrun murrun murrun ka ce toka Allah ya kyauta malam ya ce to wa kad ashara ta'ala Allah ya yi nuni ila hadha burhan zuwa ga wannan hujja huna anan bi qawlihi alladhi khalaqakum Allah shine halicce ku suratul baqara aya ta 21 wa awdahahu fi ayatin kathira Allah ya bayyana wannan a cikin ayoyi masu yawa ka qaulihi kamar fadar Allah subhanahu wataala qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra wanda ya halicci wannan wato kashin da wannan kafirin ya zo ya rudduge shi ko ba haka ba to wanda ya halicce shi daga farko ai a hankalce mayar da shi ba zai mashi wahala ba wanda ya halitta zai iya maida ta alladhi khalaqakum ay qadirun ala an yakhluqakum marratan ukhra wa qawluhu da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa Allah shine yake kagar halitta ya kage ta kenan al'ada ce fi'ili mudari'i yau da gobe jibi daga ta shi yake kagar halitta thumma yu'iduhu sannan shi yake sake mayar da halitta kai wa huwa ahwanu alaihi wa huwa hayyinun alaihi ismu tafdili maslubul afdaliyya anan inji wadansu malamai wa huwa mai da halittan nan al-i'adatu kenan ko al'audu ahwanu alaihi shine mafi sauki ga Allah to ai da halittar da maido ta duk da kun fa yakunu da ko baka nan bane to wace ta tafi sauki ga Allah ai dai ne sai aka ce a wa huwa hayyinun alaihi wanda su malamai suka ce a anan at-taslimul jadalina a kaddarta halittar tana da wahala man misali a hankalce mayar da ita yana da wahala to wanne ne ya fi zama mai wahala ko ko a kaddarta halittar tana da sauki mayar da ita yana da sauki to yanzu wanne ne a mafi sauki a hankalci maida ta to shine wa huwa ahwanu alayhi at-taslimul jadali a hankalce mayar da ita shine fi sauki ga Allah waɗansu malamai sun fi akan haka ina fata mun ce shi yasa in kaga ismu tafdili kai har tara ba kullun ne yake nufin ba wannan yafi wannan ina fata mun ce ha annabi lut Allah ya ce waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qaumi ha'ula'i banati hunna atharu lakum yace waɗannan ha'ula'i banati waɗannan ƴaƴa ne ne mata hunna atharu lakum to na iskali bi'a akwai yace banati ƴaƴansa a ya ce kuma can cikin hijiri haula ibanati in kuntum fa'ilina in za ku aikata to annabi yana ba da izinin ayi zina da ƴaƴan shi in ma ƴaƴan shi ne tsatsu dai kenan iskali na farko na biyu ƴaƴan shi mata guda biyu ne akwai to za su ishi ƴaƴan alƙarya gaba ɗai kaga wannan ba zai yiwa ba shi yasa wadansu malamai suka ce ƴaƴan shi da na tsatso wasu suka ce a'a ba ƴaƴan shi na tsatso ba ƴaƴa na gari gaba ɗaya suka ce saboda ƴaƴan su kaɗai ne za su isa amma ƴaƴan shi su kaɗai ba za su yi mutanen garin ba na biyu suka ce to kuma dalili shine an ce babansu ne saboda ta fuskar shekaru kuma annabi dama uba ne ga al'umma kuma ta fuskar shekaru shi baba ne ko ba ka nan bane tunda idan mutum ya girme ka da shekaru musamman ya zamanto daidai kusa shekarun mahaifinka ai yana matsayin mahaifinka ko in ya kai kakanka ga yana matsayin kakanka amma in ya dauki matsayin shi saboda akwai lokacin da mutum yake da shekaru sun kai na babanka ko na kakanka amma kuma bai dauki matsayin sa ba na'am a sai ya dauki girman shi mana na'am Buku gane wannan ba don cizo yana zina da ƙananan yara warin ƴaƴan shi ya ɗauke su matsayin uba a wannan tsohon banza ne na faɗa mutum tsoho ya zo fada inda yara ƴan shekara 18 suke shi ma ya zama ana shan shayi ana hira ƴan mata ya ɗauki kan shi matsayin uba wannan ba uba ba ne ba sai kuma fahimci ba tsoho yana son ya yi rayuwa irin ta yara ya yi tsoho ya kai shekara 50 60 kuma ya ɗauko jeans ko gin ya watsa ya ɗauko irin kayan yara ya toshe na yawo an girma ba a sa an girma wuke ina fata ku ce tsohon najib kenan dole ne sai mun bambanta kafin a yadda da cewa kai uba ne sai ka ɗabi an tura sifofi na iyaye mun fahimta uba yana da kyau ya zama to ya ɗauki matsayin shi na uba ko da baka haifi mutum ba in ka kame girman ka sai kame baka girman ka da yawa daga cikin malamai musamman a makarantu na boko da kajin yara sun rena waɗansu masu karantar da su wani lokacin ba laifin yaran ba ne su kansu malaman ku su ɗabi'an tura ɗabi'un da sun ka dace ba sai suna abubuwa irin wanda ke zubar musu da kima sai ka ji mutu ya ce to wancan mushe sai mun yi ta da shi ka gani bai dace ba ya kamata ku kama girman ku kun shiga cikin aji ga ƴan mata nan kuna karantar da su wagga ka ce mata sheri wagga ka ce kaza wagga an san tana zuwa ɗakin ka wagga kaza wagga kaza ai dole ka zama kaga musiba ba ka ɗauki kanka matsayin malami ba in ka ɗauki kanka matsayin malami kowa zai respect ɗinka ina fata an fahimta to da yace haula idai banati ‘ya'yan shi waɗansu malamai sun to ai su kafirai ne shi ko musulmi bai zama uba ga kafiri ko ba haka nan bane duk dai an tattauna a magance mafi inganci uba ne gare su ta fuskar shi annabin Allah ne kuma uba ne gare su ta fuskar shekaru matsayin uba ke kuma ya kama matsayinsa domin annabin Allah ne baya yin irin waɗannan abubuwan da su dace ba don haka dan an ce ‘ya'yan alƙarya ne shi ne zance wanda an kafa rijiya suwa fiye da a ce ‘ya'yan shi na tsatso kawai ake nufi don ba za su isa ba sannan kuma bai yi umarni da aida da ya ce in kuntum fa'ili na a'a in za ku aikata za ku aikata mi za ku aikata aure ina fata an fahimci ni ku je ku yi aure yake nufi don annabi Allah bai cewa ayi zina wasu ka ce a ya matsu da ce aje dai ayi a'a ce a'a aje ayi aure bas eh wallahi a dage da binciken yan uwana an gane ko to almuhimmu dai sai ce hunna atharu lakum su suka fi ni tsarki atharu yana nufin an yi tarayya wannan na da tsarki wannan na tsarki sai suka yi tare cikin tsarki hunna atharu su ne suka fi tsarki da kawo nan tafsiri ka hada matsala tun da kenan in ka ce matan su suka fi tsarki to kattan suke da tsarki wajen tarawa da kato wallan babu wani tsarki wallahi bala'i dai a wannan wuri nan na zaka dauko sida ka halaka kenan nan hunna tahiratun lakum su ne masu tsarki gare kama mai kiran sallah ya ce Allahu akbar sai ka ce mi Allah mai girma ko ko Allah mafi girma to in ka ce Allah mafi girma akwai na Allah na babba da Allah karami eh babu eh isa malamai suka fassara biyu Allah rama barkan lona wasu ka ce akbaru aiki na cikin kiran sallah za a dawo a yi wasa kura wasu suka ce Allahu akbar Allah shine mai girma dan babu wani Allah jinsin Allah balle a ce wannan Allah na da girma wannan Allah fi girma don fir'auna ce ana rabbukumul a'la ta barka ce aikata wasu ka ce a Allahu akbar raddi ne ga waɗanda suka ce akwai wani Allah su suna itikadin allolin su to mu musulmi ce Allahu akbar Allah wanda mun kai imani da shi yafi allolin ku girma magana biyu ce amma dai Allahu akbar in kana son ka ce ka ce Allah shi adda girma kowa annan bai da girma ka huta bas eh aran ma akwai aiki to wajen wa huwa ahwanu alayhi amin shi ya kawo mu wa qawluhu da fadan Allah ya ayyuhan nas ya ku mutane in kuntum fi raibin min al-ba'th in kuna shakka daga tashin alkiyama fa inna khalaqnakum min turab mu mun ka halice ku daga ƙasa ina fata mun ce nan khalaqnakum mun halice ku Allah nufin mun halice asalin ku don ba mu ne an halitta da ƙasa ba annabi adam aka halitta da ƙasa inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun khalaqa al-insana min salsalin kal fakhar annabi adam aka nufi nan al-insan ina fata mun fahimce wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin annabi adam aka nufi thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin zurriya annabi adamu ake nufi an yi intiqali domin nutfa ta annabi adamu ya taba zama tuwa nutfa ba bas ban sani ko mun fahimta ba malam yace wal ayatu bi mithli hadha kathiratun jidda ayoyin da suke magnuna cewa wato Allah shi yayi halitta kenan yin halittar nan ya nuna yana da ikon ya dawo da ita cikin alqur'ani ayoyin suna da yawa ina fata an fahimta ba ma halittar mu ba duka abubuwa aw lam yaraw anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la rayba fihi fa aba adh-dhalimuna illa kufura ko ba haka bane aw laysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqu al-alim aw laysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiya الموتى بلى إنه على كل شيء قدير كما كان بدي إسرائيل تعد قادر ياسين بقادر أحقاف بقادر على ما يعرض إن كو با haka ba wallahi su kamo ka musamman cikin lokacin kiyamul layl lokacin mu ya kai kenan zamu tsaya sai daga baya insha Allah sai a dawo a dora akan inda aka tsaya abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh